نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب باب تعجيل المغرب أليس كذلك؟ هو كذلك؟ babin da ya zo na bayanin a gaggauta sallan magariba da zarar rana ta fadi duk hasken da ke akwai wannan lokacin ba zai hana a yi sallan magariba ba ba zai hana a sha ruwa ba in ana azumi ba zai lallai sai an yi duhu ba قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أنبأ أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال يكفي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب mun kasance muna sallah tare da manzon Allah magarba in rana ta faji ana da zarar rana ta faji shikenan in kana azumi ne ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba azumi ya kare don an ce azumi min tulu'il fajr ila idza gharabatin shamsu sawa'an akalta am lam ta'kul la sawma wa zalika fi zalika al saboda wannan ba lokacin ba lokacin azumi bane an fahimta eh هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل an yazida an salama wa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al-maghriba idza gharabat ash-shamsu wa tawarat bil hijabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar magruba in rana ta fadi shikenan qultu qawluhu توارت يعني توارت الشمس أي غربت ماشي كده بقى كنية من غير تسريح اعتمادا على أفهام السامعين ba a fada da magana ba a ci saboda an tabbatar da mutane za su fahimta قال الله سبحانه وتعالى حتى توارت بالحجاب قال أخبرنا أبو الفرج المظفر ابن إسماعيل التميمي الجرجاني قال أنباء أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أنباء أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد قال يتي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق mun kasance muna sallah tare da manzo Allah sallan magarba sa'annan mu koma kasuwa falau rumiya bi nablin ubsirat mawaqi'uha a lokacin da zaka yi jifa da zaka yi harbi da kibiya ko ba ko menene zaka ga inda ta faɗi me wannan ke nunawa da sauran haske da zarar rana ta faɗi duk hasken da ke akwai din baya hana ayi magarba baya hana a sha ruwa an fahimta don wannan za a yi sallar magarba a koma kasuwa sa'an a lokacin da za ka yi jefa da abu yana kallo inda abin zai faɗi ai duhu bai shiga ba ke in ka je makka ko madina in aka yi sallar isha aka tashi duk hanyar da ka kama za ka kai gida hanyar kasuwa duk abin da kake so hanyar gidanku za ka saya إيه. أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج قلت اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب ما ناس حبيد التابعين من يما لما يسم في في تا أقق وتسلم المغرب رانا فادوا سي أي صلى المغرب يسورا كي كسنوي يا يا يا رانا كي فادوا sai ka je ka tsaya sai ka je sai a kai ka wajen gari a nuna ma yanzu kai da rana sai gobe rana ta fadi kenan duk wannan haske da kake gani sa ce ba hasken rana bane qala akhbarana abdul wahab ibn muhammad al-kisai yadda lokacin lokacin iya abubuwan da suke da shi kenan ma'aunin da suke da shi kenan na au to amma yanzu a ajihunka a agogo ko a waya ko a wani abu sha nuna ma magarba ta magarba ta magarba ta shiga lisha ya shiga asuba shi kenan cikin sauki ko ba haka bane ba za a yi aiki da abin da suke fada ko ba za a yi ba eh saboda me eh ilimi ne ilimi sai ka ce sai in an auna an gani ba su saba ma shari'a ba amma dan ilimi ne in ya zama nan sun gaggauta sun faɗi rana ta fadi tun kafin ba ta fadi ba ya za ya aiki da ilimin su eh an gwada an gani lokacin da suke sakawa din nan bai saba ma shari'a ba daidai kenan wa daida ba haka bane ba so nawa ilimin suna cewa wata za ta kare 29 ba a ga wata ba a cika 30 ba yiwa ba da ilimi suka fada ba قال أنباء عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنباء أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم أنباء الربيع أنباء الشافعي أنباء إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر قال أكرم لك سيدنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه قال يتي كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن كالمؤمن سونسكي سوكا سوكي سوكي buga zuciyar mutane tare mun kasance tare da manzo Allah mun yi sallah tare da manzo Allah mun ci abinci tare da manzo Allah mun yi komai tare da manzo Allah su kuma ba sa son su ya za a yi to shi a fara tun daga farko waɗanda suka rawaito hadisan su Imam Bukhari shi a fara caccakan su sannan sai a zo sai a zo to sai a zo ana son abubuwan duk babu su to shikenan sai a ce ai sai daidai ma suka yi da suke zagin su suke la'antar za mu yi sallar magarba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma nakhruju natanadalu hatta nadkhulu buyuta bani salama bayan sallar magarba she mu fita muna ko muna harbi muna harbi harbi har mu shiga gidan bani salama nanzuru ila mawaqi'in nubali min al-isfar muna ganin inda harbin da muka yi ya fadi saboda hasken rana eh saboda hasken me saboda hasken gari ko qultu wa asahu al aqwali anna laha waqtayn yace zance mafi inganci magruba na da lokaci biyu wa akhiru waqtiha ila ghaibubati shafaqi karshen lokacin magruba shine lokacin da bajajata za ta buya lokacin da wannan bajajata din shafaqi din wai suka ce ja wai suka ce fari amma mafi yawancin malamai ja ja din ne babu ta'khir al-isha'i babin da yazo na jinkirta sallar isha to da aka zo wurin sallar isha bai ce ba a kawo gabatar da isha ba za ka ce ta'khirul isha'i to zamu gani me suke nufi da wannan suna nufin ta'khirin shine yafi ko kuwa ayi tun da farko shine yafi insha Allah قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أنبأ أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أنبأ محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أنبأ شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت أنكر بودقنا عائشة الله كرمت ذاتك أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأتمة حتى ناداه عمر منذ الله يجنك تسلل الإشاء حرصين عمر يكراشي naman nisa'u wasu biyanu ya manzo Allah mata sun fara bacci da yara ana bacci fakara da nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce ma yantazir ma yantaziruha ahadun ghayrukum min ahli al-ard a duniya kakab ba wanda ke zaune yana jiran lokacin sallar isha din nan sai ku kadai a duniya wala yusalla yawma idhin illa bil madina suka ce a lokacin ba a sallah sai madina وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأو أو الأول yace suna sallan isha in bajajata in ya buya zuwa thuluthul lailil awwal zuwa kashi ɗaya bisa uku na dare kashi ɗaya bisa uku na farko ɗin هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ولم يذكر ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وما بعده قلت قوله أعتم أي أخر يا جنكر تصلي شاكر وعتمة الليل ظلمتها ما كتش عتمة الليل دخن دريكي وبها سميت العشاء أتما to wannan hadisi yana nuna cewa a gaggauta sallar isha kenan ko a dan jinkirta a jinkirta sallar isha saboda da sayyidina Umar dai farko dai tukun manzo Allah ya jinkirta ya halatta kenan ko bai halatta ba da sayyidina Umar ya kira shi yace mata su yi bacci yara su yi bacci sai fito yace ba wanda ke zaune a duniyan nan yanzu yana jiran wannan sallar sai ku mana an kara musu daraja kenan wannan ya nuna halatti an yabe su kenan ko ai musu fada kenan قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأ أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أنبأ حميد أنبأ حميد عن أنس أنه سئل هل استنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما aka tambayi Anas manzo Allah yayi zobe kala na'am yace yi akhara salata zata layl to ana tambayan shi zancin zobe sai ya dauko kissantin daga farko yace wani dare manzon Allah ya jinkirta sallar isha zata lailatin ila shattiril layl zuwa tsakiyar dare salatul isha al-akhirah thumma salla sa'anna akai sallar isha an fahimta falamma salla aqbala biwajhihi da manzo Allah ya salla sai ya jiyo da fuskarsa mai albarka mai haske ya fuskance su fa qala sai ya ce innan nasa qad sallu wa raqadu mutane sun salla sun kwanta sun yi bacci wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartumus sala ku kuma ba ku gushe ba cikin sallah kuna cikin sallah matukan kuna jiran sallah tun da kuka zauna kuna jiran din manzo Allah ya fito ayi lishaɗin kuna cikin sallah kenan sa'an nace wa ka'anni anzuru ila wa bi si khatami yace ka ce ina kallon hasken zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallin zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد وأخرجاه من طرق عن أنس wannan hadisin na nuna cewa a jinkirta sallar isha kenan shi yafi ko kuwa a a gaggauta eh a jinkirta ko a gaggauta amma fa manzon Allah ake jira in manzon Allah zai bar sallar dare har zuwa asuba dole su jira shi amma kai limamin unguwanku in ka dan saba musu kaɗan da kowa tafiyarsa zai kowa zai nemi wani masallaci kuma za a yi ma mita za a zame ka shi sa komai kana duba ne menene ya fi eh menene ya fi a zauna lafiya eh ya za a yi a tafiyar da mutane a cikin lalama saboda yin sallah bayan ka ba kamar yin sallah bayan manzo Allah daban da yin sallah bayan ka daban ko kuwa ko kuwa kawai limami da yin sallah bayan sa ya قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي كما kai masallacin ginawa aka yi aka kawo kana liman masu masallacin su da zaka kawo musu sabon saloshe su sallame ka قال انبا ابو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الحفيد saboda yanzu hakuri yayi karanci ba haka bane ba jiya liman yayi kabri yayi kabli ko ba ji ne wannan da surutu surutu wannan ji ba za a yi hakuri liman yana muku sallah shekara 100 rana ɗayan aka samu shi an ta yi magana ita ita ina aka ga aka samu wannan rashin hakuri din sai ka ce limamin ka ne ka in ka ce limamin ka ka limamin mu ne ina bin shi sallah me kenan ka ce na amince da shi na yadda da ilimin shi na yadda da kaza da kaza da kaza da kaza kaza to me kuma ke da surutu qaddara kuskure aka yi ba shi da qabli aka yi ko ba ji ina ma nan ba ji sai da ina ma nan ba ji sai da aka sallame sallah to in sallan ta cika an gama da ita kenan to don ai sallan baki ko sai ya shiga fi sallan suka ce izalan farko eh izala da suna lokacin suna cikin karancin iri ba zafi wani karancin iri ne ai sallama ɗaya ake ba biyu ake yi ba in kai assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan in kai sallama ta biyu sallar ta ɓaci an fahimta in kai a wajen su sallama ɗaya ake yi akan haka in kai sallama ɗaya mai kenan sallah ta yi to ko alwalarka ce ta warware sallar ya shafi sallar ta to amma sai suka ce in ka sake yin ta biyu sallar ta ɓaci ta yi bida ne da ne ko yanzu fa ya wuce wannan shi ne ya wuce akwai abubuwan da su ma suke faruwa yanzu ehe akwai abubuwan da suke faruwa yanzu قال حدثنا الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأ ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك مثل ما أناه sun tambayi sayyidina Anas dan Malik radhiyallahu anhu ya irin kwatan kwacin ma'anan abin da muka karanta wa qala fa qala Anas fa ka anni anzuru ila wabis khatamihi wa rafa'a yadahu al-yusra قلت اختار اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين yace mafi yawancin sahabbai da tabi'ai sun fifita faman ba'dahum ta'khir al-isha'i sun fi sun sun me sun fifita jinkirta sallar isha an fahimta وقد روي عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه وان كان في سند هذا الحديث مقال وذهب الشافعي في احد قوليه الى تعجيلها امام الشافعي اتكن وانا قول الناس يتي اغغوتا لما روي عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا غاب الشفق saboda an rawaito manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallan isha in bajajata ta buya bajajata shafaki kenan ko ba wuce yana cewa shafaki yana cewa me bajajata ko وعن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس في وقت هذه الصلاة Nuwan Bashir ce na fi kowa sanin wannan lokacin. Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam yusalliha li suqutil qamari lailatas salisa. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sallatanta li suqutil qamari lailatas salisa. Wa ma'ana li suqutil qamari lailatas salisa yani anna waqtal isha'i yadkhulu ba'da az-zaman alladhi yaghibu al-qamaru fihi wa huwa ibnu thalath layalin. lokacin da wata yake kwana uku yake sai buya ya ce gwargwadon wannan lokacin ake sallar isha to wannan an gaggauta ke ko waka taba umar bin al-khattabi ila amilihi sayyidina umar ya rubuta ma gwamnansa ya aika masa an salli al-isha idza ghaba ash-shafaqu ila thuluth al-layli فإذا أخرت فإلى شطر الليل shugaban kasa ke ne ya aika ma gwamnoninsa to amma yanzu duk abin da ake ba gwamna da zai aika ma local government ku yayi lokacin sallah a kiyaye hakokin mutane ana magana ne kan tattalin arziki yaushe kudi zai zo a kacaccala shi a kwashi ayi abin da za a yi sallah ko kar a yi sallah nan ba masala ba ce to shi yasa ba abin da zai hana kowa shan wahala talaka na shan wahalan babu mai mulki mai kudi yana shan wahalar rashin kwanciyar hankali da aka yi lissafi duk abin da komai tsanani a cikin rayuwa shine mai alhammu damuwa dutse karfe wuta ruwa ba haka bane ba karshen komai da kuma shi ne mai damuwa ƙarshen abin da fi komai ƙarfi kenan inda Allah ya kiyaye inda mutum ya shiga cikin damuwa bacci ba zai yi ba abinci ba shi da daɗi komai ba shi da daɗi to farko abin da ake jarraban su kenan masu mulki da masu wanda suke tafiyar da suke rike da madafan iko suna kallo talaka na shan wahala yana jin yunwa ba su damu ba wallahi talaka ya fi su jin daɗin rayuwa sai dai illar talaka duk wanda ba shi da kudi sai yana ganin duk mai kudi jin daɗi yake saboda saboda abin da ake so kenan yana da kudi amma shi da bacci sai ya saya da kudi sai ya yi ya sha magani sai ya yi allura ba ka bane ba kai kuma ka ci tuwo miyan kuka ka gama kwanta sai bacci wannan baccin da kai ka sami kyauta wallahi shi sai ya biya sai ya sayi magani ya sha ko ya mishi allura kafin yayi cikin damuwan da yake Allah kaɗai san halin da yake ciki kada ka taba tsammanin cewa wai akwai wanda yake kauce ma shari'ar Allah kuma ya ji daɗin rayuwa ƙarya ake wallahi ƙarya ake duk duniya da kake gani din nan duk duniya har kasashen turawa da ake ganin su fi ba dukkan su cikin tashin hankali su gaba suke da juna fada suke da juna amma su sai su tattaro abin su a zo a zauna a tattauna a gyara ko sai su ce muku ku yi yaki eh babu kasa biyu da suke tare da juna kasa ɗaya ma babu kasar da take zaune kowa da kowa na zaune lafiya yana fahimtar juna ba yadda za a kai har yahudawa da kansu su kansu cikin su suna suna tashin hankali suna tashi hankali da juna kowane ne duk duniya duk wanda ka sani duk siyasar da ka sani babu siyasar da take zaune cewa wai dukkan su sun tsiya matsaurin ki sai dai a fada da baki an fahimta amma a ƙashin gaskiya wallahi wannan ya hana wannan bacci wannan ya hana wannan bacci wannan yana mana wannan mummunan tanadi wannan yana mana wannan tanadi wannan haka ake zaune kuma haka za a rayuwa har a je a hadu da Allah in ka so ka ci gaba in ka so ka canza layi ka ga abin da yanda Allah zai gyara ma rayuwa ba a taba saba wa Allah fa aka bukata ta biya ba fa to an fi karfin Allah kenan ai ba haka bane ba Allah ya tsara rayuwarsa ku zo ku canza rayuwa ka kalli dan adam da Allah ya halicce shi Allah ya halicce shi don ya ji daɗin rayuwa ya samu kwanciyar hankali kafin ya halice shi sai da ya halittar masa abin da yake bukata iska ruwa abinci sannan ya ba shi kyautar ga jini a jikin shi na ji a jika sannan ya ba shi kuma kyautar maniyi a jikinsa saboda mai saboda in ya sha'awa ta tashi shi ya auri mace in ya auri mace daga nan sun sadu shi ne za a samu yaɗo annabi adam da na hawa kaɗai ne to kalli duniya tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau ɗan adam nawa ne ya aka yi da wannan abin aka sa da wannan abin aka sa kowa kowa yanzu kowa ne ne da ni da kai da kowa ne ne akwai maniyi tare da kai da ka gada daga ubanka da ya gada daga uban shi da ya gada daga uban shi har addire zuwa annabi adam da an samu wani maniyin da ba shi da ƙwayar halitta mai rai a ciki ba za a haihu ba ba haka bane ba to haka Allah ya shirya wa mutane za su ji daɗin rayuwarsu saboda me illa li ya'buduni dan su ba zai yi Allah ya halicci dan adam don ya bautata masa ba kuma ya bar shi da yunwa ba a'a zai ba shi abin da yake so kuma ya yi maka tsarin da shi ya san tsarin da ya maka abin da ba za ka iya taba wadatuwa ba da shi shine iska bayan iska ruwa za ka wadatuwa da ruwa kwana arba'in baka cin tuwo baka cin abinci na uku shine abinci to sai Allah madaukakin sarki saboda rashin muhimmancin abinci kamar wa'ancan sai mallaka ma waɗansu ‘yan adam abinci ɗin saboda ba lallai bane baka ci abinci kwana arba'in za ka sha ruwa ka rayu sa'annan bayan ma'ana abinci ɗin za ka yi wadatuwa gaba da shi kwana arba'in baka mutu ba kana shan ruwa an fahimta to mataki na biyu shine ruwa rana yini ɗaya za ka yi za ka yi haƙura da ruwa baka sha ruwa ba kuma ka rayu azumi duk daga yaushe kake daina shan ruwa zuwa yaushe awa nawa sha biyu sha uku sha hudu ba haka bane ba to iska fa eh to shi yasa mallakar ruwa ana iya mallakar ruwa amma ba dukkan mallaka ba iska da ba za ka wadatu ba da ita sakan ɗaya ba Allah shi ke rikin ita shi ke tace ta shi ke yafa muku ya yi ta muku da a ce iskar da muke shaka sai an kai kaduna sai an je kwanan zinga a sau sai an je kasuwa a sau shi ke nan ran da suka ce suka yi fushi suka ce sun yaji sai kowa ya mutu to wannan Allah ya rike rike da wannan kowa haka yake shaka kowa haka Allah zai bashi saboda dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da iska sakan ɗaya ba za ka yi rayuwa ba sai da iska yasa Allah ne yake rike da iska yake yafa yake ba kowa to ka duba wannan tsari da aka yi wani irin tunane zai iya gano wannan banda Allah madaukakin sarki da ya halarce ka yayi ma wannan tsari ya sa maka komai a jikinka don ka ji daɗi don a samu a samu mai a samu a takasur ana ta hayayyafa ana yadu ana ta hayayyafa ana yadu sannan sai ce ba abin da nake bukata wajen ka sai ka bauta ta mini bauta ta mini da kake yi din nan kuma bauta bauta ta mini bauta bauta ta mini daban yake fa da bauta ta ma wani duk wanda kake bauta ta wa shike shike cin alkhairin ka amma kana bauta ta wa Allah kai ke cin albarkan bautan yana dawowa ne akan ka me Allah zai yi da ibadarka me Allah zai yi da bautar ka da kake yi babu to sa'an nan sai mutane su zo su zauna su ne ke sa dokoki su ne sayar da suke so su ne a ce gwamna yana da mana local government mana yana da komishinoni ba gwamnan da zai ce in ana bikin a kula da sallah in ana kaza a kula da sallah ko ana yi ba damu da sallah ba ko a yi ko kar a yi bikin ya fi sallah ya fi a tashi a kiyaye lokacin sallah to shi ne Allah madaukin sarki ya ce la khaira fi kasirin min najwahu la khaira in Allah ya ce ya kore abu wa ya sai kawo shi a ciki fi kasirin min najwahu mitin mitin da ake yi tarurruka da ake yi ganawa da ake yi menene da me ake yi la khaira fi illa man amara bi sadaqatin aw ma'arufin aw islahin bainan nas shine abin da ke da alkhairi kenan tunda aka ta ake aka kafa wa'annan siyasa da ake ciki ana yi da gaskiya ko ba da gaskiya ba kowa fama yake kawai waye taba zama lafiya wani abu ka taba gyarawa a cikin tattalin arziki kullun da da talauci ake yi kuma kullun da da ciwo bashi ake yi to ina za bashin da aka ciwo me aka yi da shi ina yake ana ganin shi a kasa ne an gina najeriya da shi ne to yanzu kuma ana halin da za a je a ciyo bashi a yi mai da shi a gina najeriya a yalwata ma talaka haka za haka allah zai kyale shi ma yi har kowa ya koma ga ubangijinsa sannan allah ya ce to wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum wa taraktum wara'a shikenan magana ta kare daga yau sai a tattara kowa baki ɗaya Allah zai nuna isarsa da bajintarsa da kamalansa da buwayarsa kowa sai a dace limanin mulkul yau ina su ainihin muluk aina mulukul ar ina shugabanni ina shugabannin kasa ina sarakuna ina gwamnoni ina masu rike da madafan iko ina ina ina ina Allah ya ce anal maliku aina mulukul ar sana ce bayan ya faɗa to sai wani fuskantar da tambaya limanil mulkul yau limanil mulkul yau yau wa ke rike da cikakken iko a duniya na ba ku wannan wannan kana da mulkin kaza ko baka mallakan komai kana mallakan takalminka kana mallakan rigarka kana mallakan hularka kana mallakan kekenka kana mallakan babur ɗinka kana mallakan motarka kana mallakan gidanka kana Allah ya ba kowa mallaka yau sai Allah ya rike duk baki ɗaya ya karbi mallakan kowa ba mai mallaka daga tashi ma daga kamarin kowa tsirara zai tashi liman al-mulkul yau liman al-mulkul yau sai ka ji tsit ba usba asba wanda zai daga hannunsa a wanda zai daga yasa ha sai Allah ce lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin la zulma al-yawm kaji fa la zulma al-yawma ashe duk abin da Allah ya tsana baya son aikar ai zalunci la zu- yau ba zalunci inna Allah sari'ul hisab wa kataba Umar ibn al-Khattab ila 'amilihi an salli al-isha'a idha ghaba ash-shafaq ila thuluth al-layl fa in akharta ila shatr al-layl babu man kariha an tusamma al-isha'u atamatan babu malamai wasu malamai suka ce in ba za a ce masu isha atama ba saboda atamatan suna suna tatsan nono ne su yi lokacin da suke tatsan nono su yi jinkiri ya shiga dare to shine sai ake da yake tatsan nono ya dace da lokacin sallar isha shi ma cikin dare shi suka ce shi suna kiran shi atama to a wayan suka ce ya halatta wayan suka ce a kar a faɗa in ka faɗa ba laifi kai ba قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أنبأ عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنباء أبو بكر النهيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أنباء الربيع قال أنباء الشافعي قال حدثنا قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء كرنا رباوة نكركرا سنن جايكم كان سنن صلوكم سنن صلوكم العشاء ألا إنهم يؤتمون بالإبل أي سنة جنكر تاسن نون راكم ماني kisa suke sai suka dauki lokaci sai suka dauki sunan wannan lokacin suka ba sallar isha هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد وقوله يؤتمون معناه يؤخرون حلب الإبل مفهوم؟ ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب يقال فلان غاتم القراء إذا كان نزل به الضيف لم يعجل قراه إن يسام باكي مبازي ققو تيبا سابين تسبكات عاتم القراء قيل معنى الحديث لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها haka ce kada in kada ku bi wannan aiki da suke yaudare ku ku je kuma kuna jinkirta sallah isha kamar yadda suke jinkirta da tsannonin dabbobin su walakin salluha idza hana waqtuha ku sallace ta in lokacin ta yi قلت قد كره قوم تسمية العشاء عتمة وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب عبد الله بن عمر إن يجي العتمة شيء صاوى صاوى دمي وقال إنما هو العشاء سنة العشاء وقال مالك وأحب ألا تسمى إلا بما سماها الله تعالى في قوله ومن بعد صلاة العشاء إمام مالك يقول أي بانا سن أكرات دون سورة سي سنة الله يكره يتدشي من بعد صلاة العشاء ومنهم من لم يكره ذلك لما رويناه عن عائشة اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأتمة وأنسوا ما سكت زائية فلا ما أنا عائشة اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء الآخرة وقال بعضهم عنها اعتم بالعشاء وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ان رويته ما دغ ابو هريره منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي لو يعلمون ما في العتمة والصبح دا sun san abin da ke cikin sallar isha da asuba la atawhuma walau habwan da sun zo yin sallan ko da ko da rarrafe ne waru ya fi to wannan yana nuna cewa za a iya fada kenan ko وروي في كراهية في كراهية تسمية المغرب عشاء أنا رويته كما تشيوا أن كر أنكي أتوكي سونا عشاء أبا مغربا أتي مغرب تجيك تشي مغربا كوسيك تشي عشاء أنا عبد الله بن المز... أنا عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يغلبنكم الأعراب ولا اسم صلاتكم المغرب سونا أنت مغربا كبار سونا مغربا كركو تشي عشاء قال وتقول الأعراب هي العشاء الأربعون كركرشيس أي عشاء كينا قال الشافعي وسمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في قوله ومن أدرك من الصبح ركعة هل فهمت؟ فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين فلا يقال صلاة الغداة ولا غير ذلك باب كومين أنفلا أما أبن ده في شيني أبن ده الله باب فضل صلاة الفجر والعصر باب ده يزور بيان فللن ده كتكين صلى asuba da sallar la'asar sallar asuba da sallar la'asar an fahimta sallar asuba an taso daga bacci sallar la'asar kuma an zo an huta kai lura bayan azhar kuma shi ma za a tashi daga bacci akwai kiwiya ko qala allah subhanahu wa ta'ala wa sabbih bil ashi wal ibkar ay wa salli yuqalu faraga fulanun min subhatihi ay min salatihi min subhatihi ay min salatihi alaysa kadhalik وقال الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأراد بقرآن الفجر صلاة الصبح أنا فهمت؟ كان مشهودا أي تهدرها, تهدرها ملائكة الليل وملائكة النهار معنى صلى الفجر كنا ملائكون درينا ملائكون درينا هلرتا ملائكون رانا كمنا هلرتا أم فهمت؟ mala'ikun dare sun kawo rahotanni mala'ikun rana kuma yanzu za su karbi aiki an fahimta ruya an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi subhanahu wa ta'ala inna qur'ana al-fajr kana mashhuda qala tashhaduhu mala'ikatu al-layli wa mala'ikatu an-nahari mala'ikun ke aiki dare da mala'ikun ke aiki rana dukkan kowanne kai akai ko kai ko wane ne ko ni ko wane ne ko ke ka sani ko baka sani ba akwai mala'iku biyu da ke aiki kanka da safe wannan zai zo yana rubuta duk abin da kake yi dare yana yi zai kai rahoto ya bari a cikin dare kuma wannan zai kafin da safe shi kuma ya kai rahoto ya aji duk abin da kake iya rayuwarka hakka mutu an fahimta kana kyakyatawa da dariya kana kana barna kana kaza kaza kaza duk abin da kake yana nan rubuci mala'iku suna rubutawa kuma babu wanda ya sai deleting wannan abin sai babu wanda ya sai deleting saboda an ce la asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru sai an waye gari ranar lahira sai ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta da kanka ko kai arabiya ko baka yi ba kai diploma ko baka yi ba ko me kai dai zaka karanta kowa zai karanta don an ce ai ranar ranar lahira ai komai ya canza ba tsarin duniya ba ne da sai ka karanta larabci za ka yi larabci ko ka karanta boko za ka yi ba haka ba ne ba iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wani tara fa inna ma tadri nafsi alaysa kadhalik kana karantawa biro sa da na saka dan magana da naje nayi dan kaza da tsegumi da nayi ba har ma na barna ma li hadha al-kitab la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa wani irin shumammin littafi ne komai sai ya kawo a ciki komai sai ya zo mali hazar kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada an fahimta to shi yasa ka san halin da kake ciki kai ne baka san mala'iku na tare da kai ba suna tare da kai suna rubuta komanka kuma kowa da shugaban kasa da gwamnoni da shugabanni da talakawa da kowa ne ne yana rubuta nashi har dss su ma ana rubuta nasu ba haka bane ba ko ba rubuta nasu su ma ana rubutawa abinda suke ana rubuta su suna rubuta naka su ma ana rubuta nasu قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الهميدي قال أنباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أنباء أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله السعدي قال أنباء يزيد بن هارون قال أنباء إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جابر بن عبد الله قال يتي جابر بن عبد الله يتي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ce mun kasance muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin alfahari ne wajen su mun kasance muna sallah tare da manzon Allah muna zaune wajen manzon Allah muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai ishe su daraja ba a duniya da lahira ba to yanzu zaka zo kana son ka raba su da manzon Allah haka kawai da warin baki ka raba su da manzon Allah shikenan sai Allah ya raba da su eh bayan an riga an gama wannan rayuwar ma an wuce nan bata lokaci ne fara alkamara lailatul badri sai manzo Allah ya ga wata lailatul badri sai ce me faqala sai manzo Allah ce innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar tabbas za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke gallon wannan wata la tadammuna fi ru'yatihi ba kwa cutar da juna ba kwa cunkoso ba cunkoso ba turereniya kowa yanda inda yake ke gani ba wanda zai zo ya sha masa gaba ko ya hana shi kallo ko biye fa in istatatum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu in za ku iya sallah qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a sa'annan sai al-manzo Allah ya karanta wasabbih bihamdi rabbika wasabbih بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أم فهمت؟ هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال سورة ممكن قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي القاضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف ابن محمد بن معاقم باموية بامويه قال أنباء أبو سعيد أبو سعيد بن الأعرابي قال أنباء الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثل معناه ولم يقرأ الآية duk abin da aka yi shi suke faɗa wannan ya ba mu wannan irin wannan labarin amma bai karanta ayan ba wancan ya rawaito hadisin ya karanta aya babu ilimin da aka yi mishi kariya aka mishi bincike shi aka mishi dakku kaman bidikka kaman ilimin hadisi an fahimta yasa duk wanda ya zo yana so ya taba ilimin hadisi yana bata maka yana nuna tsiraicin kanshi yana nuna tsiraicin kanshi قلت في هذا الحديث إثبات رؤية الله يتي وانا حديث ينا تبتل ينا تبتل دقن الله أما رانا الله راكو يراه المؤمنون بغير كيف وتمثيل وضرب من مثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال mana mu'tazilawa su ne da suka ce ba za a gani wace su suka yi hasara قوله لا تضامون بفتح التاء أي لا تتضامون لا تتضامون حذفت منه إحدى التاءين قال أبو سليمان الخطابي هو من من الانضمام yana cikin inzimami a taru a tattaru a harhadu wannan ya tura wannan wannan ya hana wannan gani wannan ya hana wannan gani يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا لتنظر yace ba za ku cutu ba za ku ba za ku bukaci ku haɗu waje ɗaya kowa na so ya gani wannan ya hana wannan gani wannan a'a a cikin kwanci a cikin tsana a cikin sauki kowa zai gani wayan zamu ba'dukum ila ba'din fa yaqulu ba'dukum huwa zaka wa yaqulu al-akharu laysa bidhalika in aka ga wata ba haka ake yi ba magaruban an ga wata wannan ce a'a gaci wannan ce a'a a zo a taru waje daya yace a'a ba haka za a yi ba inda kake zaka ganshi cikin sauki alama jarat adatu nasi inda nazar ila al-hilali awwal laylatin min ash-shahr wa fi riwayati abi hurayra la tadha la tadarruna fi ru'yatihi wa hadha hadha wal awwal sawa'un fi fathi al-ta'i wa waznuhu tafa'iluna min ad-darari min ad-dirari والضرار أن أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في في الشيء فيضار هذا ذلك وذاك هذا فيقال قد وقع الضرار بينهما ai al-ikhtilafu kamar yadda muka faɗa da azara an ce an ga wata ga wata an gani ba zai iya tsayawa inda yake gani ba ne yasa ba zai gani ba sai ya sheko ya zo wurin wanda ya ce ya gani sannan wannan ce a'a wannan yana Allah Allah ya gani wannan ya turo ya ce ba haka za a gani ba duk inda kake cikin kwan ciki a tsanaki za ka ga Allah insha Allah وروى بعضهم لا تدارون لا تدارون بضم التاء وتخفيف الراء من الضير والمعنى واحد أي لا يخالف بعضكم بعضا يقال داره يضيره وروى بعضهم ولا ولا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم معناه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته وقوله كما ترون ليس كاف التشبيه للمرئي بالمرئي كما ترون wannan tashbihi din nan ba yadda kake ganin wannan shine ake nuna maka haka za ka ga Allah ba a'a ana nuna maka ne saukin yadda za ka gani ba wai eh laysa kafu tashbihi lil mar'i bil mar'i kama abin nan baya nuna cewa ana ana kamanta abin da ka gani da abin da za ka gani yadda kake ganin wata shir'a ba abin da ake nunawa ba kenan bal kafu tashbihi allati hiya silur ra'i bir ru'ya ma'anahu tarawna rabbakum ru'yatan la shakka fiha za ku ga ubangijin ku gani da babu ko shakka ko kokonto a ciki kama tarawna al-qamara laylatal badri la miryata fiha wa yurwa la tumaruna ay la tatamaruna min al-miryati wa hiya shakku ba a shakka ba kokonto قال الخطابي قوله أقيب هذا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين كاجون استنباط كاجون استنباط cewa wannan ganin ya danganci yadda kake kula da wannan salloli guda biyu وخصت بهذا كما خصت بلقب التوسط من بين الخمس aka kebance su da wannan daraja wa in kanat kullu wahidatin min al-khams mustahaqqatun li hadhihi sifa wa hiya fi wad'i al-hisab kaga istinbati ku قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة سنا مي ومجونا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر سنا حدوات كن صلى الأصبار صلى العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم wayanda suka kwana a cikin ku sai su hau da aikin ku fa yasaluhum wa huwa alam bihim shi Allah ya tambaye su kuma ya fi su sani saboda tambaya akwai tambaya da ake dan a sani akwai tambaya da ake dan a jarrabe ka kai an fahimta ba wai dan a sani bane an sani tuntuni kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina fa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna mun bar su suna sallah muka zo muka tarar da su kuma suna sallah qala wa akhbarana abu ali hasan ibn sa'id al-mani'i qala akhbarana abu tahir al-ziyadi qala akhbarana abu bakr muhammad ibn al-husayn al-qattan qala hadathana ahmad ibn yusuf al-sulami qala hadathana abd al-razzaq qala akhbarana ma'mar an hammam ibn munabbih qala حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك ya cika? lokaci ya cika? akwai wanda suke cewa daga nesa ko za a kiyaye haƙƙinsu ko ba za a kiyaye ba ya kamata ne ko ya waje ba me yasa ba ya kamata ba idan aka ce za a kiyaye mai haƙƙinsu to ya zama haƙƙi ne na mutum اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Var da